أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله قدره ومدار العظيم أتي قبا تكرة لتاين جوائر الرسائل ينظر مكرمة رسالة السادسة من الوصايا رسالة تشدة يا داتي دا tsarin da muka biyo na jerin tawa za mu karanta risala ta biyar ne to amma tana cikin wanda muka riga makaranta ita risala ta biyar lokacin da muke koyon tsarin mu zaɓi wanda muka muka ta dace da to amma yanzu da muka biyo tunda ba mu jima mun karanta ta ba ba zan sake maimaita ta ba sai mu karanta ta gaba da ita ce risala ta shidda fasulun a risala ta sadi ta tumiyar nosaya wannan fasali cikin risala ce ta shidda daga cikin wasiyoyi bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rawa mai jin kai wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allah ya dada tsira a bisa shugaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhadi wanda shi mai shiryarwa ne ila siratillahi almustaqim zuwa tabarkin Allah wanda ke madaidaici alhamdulillah da zai kada shi mu kama tanzili godiya dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ya faɗi a cikin alqur'ani allazi la yatil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi wanda wani batanci ba zai iya zo mai ba nan gaba gare shi koko bayan shi wa huwa hablullahi almatin shi alqur'ani shine shine igiyar Allah wanda take mai kwari mai karfi wa hadihul mubin kuma shiriyar sa wato shiriya ce ta Allah wanda take mabayyaniya wa ma adahu dalalun abinda yake kuma bayan shi ko shar bata ne anzalahu rahmatan li khalqihi Allah ya sabka da wannan alqur'anin dan rahama ga halittarsa salafi wa khalafi wato waɗanda suka shuɗe daga ciki da kuma wanda suke zuwa wala takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika hum al-muflihun Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle ne kasance a cikin ku akwai wa'ansu jama'a wanda za su kasance suna kira zuwa aikata alheri kuma suna umarni da aikata alheri kuma suna hani daga aikata mummunan aiki aulaika hum al-muflihun wanda suka rance haka lalle su ne masu rabo la khaira fi kathirin min najwahum shi ma wata aya alqur'ani ke cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alheri cikin yawa yawa na radan da mutane suke illa mana illa mana mara bi sarakati law ma'rufin rasulun bi Allah sai dai wanda aka kebance cikin radan abu uku kawai in su ne ba ku illa mana mara bi sadakatin sai dai wanda ya tashi dan yayi umarni da aikata sadaka ne a aw ma'rufin ko ko aikata aiki alheri sharadar da suke sai sa wani ya aikata aiki alheri illa mana bi sadaka no ma'rufin wasu dan biyan nasu ko ko radar ne ta yadda za a yi a gyara su kankanin wasu mutane to in ba irin wannan ba duka rada wadda ba ta hitar daga cikin wannan to ta zama babu alheri da ciki kenan laula yanahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an kauni musu agal masud Allah tabaraka wa ta'ala ke wani cikin wannan yace me ya sanya ar-rabbaniyuna wanda suke malama masu aiki a cikin Yahudawa malaman su wanda su a su ne malama masu aiki wal ahbar da kuma da suke malama ne kawai la yanahum me ya sanya laula yanahum me ya sanya ba sa hana su an qawlihim lisma daga faɗarsu ta aikata sabo wa aka nemi suta da kuma cin dukiya ta haramun duka a suta duka tsohuwar wurin dukiya ta hanyoyin da bai dace ba rashawa ce ko riba duk abin da hanyoyi na cin dukiya wanda ba su dace a ce wato a ce dukiyar mata wannan hanyoyin wanda yake faɗa ga irin wanda suke malama ne ko kuma malama masu aiki kuma a cikin Yahuda ma'aikata masu aiki da ilimin da suka sani. To, nabi sama kanu sana'un, Allah ce tur da abin da suka sani suna aikatawa. Da masu aikin da wannan su ba su yi hana ba su yi hani ba, a bar aikin da yake bai da kyau. Wa salatu wa salamu ala ar-rasul nahadi al-mutadi. Tsira da aminci Allah tabbata a bisa ma'aiki wanda yake shine mai shiryawa kuma shiryayye. Alƙa'id wanda yake shine ke faɗi yana cewa إلا معاشر إلا معاشر الأنبياء نخاطب الناس بقدر عقولهم mu taron annabawa muna yi wa mutane ne magana gwargwadon hankulansu ko wata riwaya ma umirna an nukhatiban nasu an umarce mu da mu yi wa mutane magana gwargwadon hankalinsu inda za su gane wal qail kuma shine mai cewa haddisun nasa bima ya fahamun ku yi wa mutane zance da abin da za su ganewa a turiduna an yi kattaba Allah wa rasula shin kuna so a karyata Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne ko ba ku so a karyata Allah da manzan Allah kuma mutane magana inda za su ganewa an kuma so magana da ba sun yi doka ba za su karyata Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su halaka wa radiya anni na khatim tijani Allah ya dadin yarda afsa shehu tijani Allah ta anhu wanda shine khatimul wilaya الخاصة القائل وان شيني كي سوى شرط جاني الله عنه من انبسط إلى الخلق بدون الإذن طرد وسلط والعياذ بالله وان دي سكي زوا halitta ba tare da izini ba wannan mutumin za a kore shi daga halara za a tube shi a mutum ya sake ya sake baki ta kawai fuskantar mutane da kota magana ba tare da izini ba ana yin kasan wani abu na sirrin Allah to in ba izini aka ma maka hida mutane ba bai dace ba in kai ga abin da zai samu ka na'udhu billahi min al-jur'ati ala Allah shi yace muna neman tsarin Allah daga tsaurin kai Hausa wa Allah tabaraka ta'ala Allah ya hana abu kai ka ce za kai wal istighfafi bi hurmatihi da kuma a rukun sakai nan kashi kenan da alhurma da abubuwan da Allah ya darjanta istighfaf renawa doka abu haka haka eh abubuwan da Allah ya doka ya rasa alhurma gare su sai daraja gare su wajibi na kai maka ga girman abin da Allah ya ga girman sa amma babu sai ce bayan haka fani al-abd al-faqir al-ajiz al-jahil billahi daga wannan bawan ne wanda yake mabukaci gajiyayye mara shi sani da Allah wanda bai san Allah ba almotarifi bijali wanda shi ya san da jahilcinsa ba ba wai wanda a ce akwai jahili wanda shi bai san da shi jahili a wannan shi ya ɗauka shi yake kirkiran shaka kike kiran kan shaka shi wai ya san da jahilcin shi wa kusurihi da kuma takaitawan shi shi ma ya san da takaitawan shi shi asin shi kamar takaitacce ne an idraki zati zati ila aliya daga riskan zatin Allah wanda take madaukakiya da izzati saboda buwayarsa wa jalalati da girmansa wane ne wannan a shekhu ibrahim ibn alhaji abdullahi tijani shine shehu ibrahim dan alhaji abdullahi a tijani batijani wannan da na karanta wannan nazo inda aka ce a shekhu ibrahim ibn alhaji abdullahi yes abdullahi a tijani sai ne sauri na daga na diba ƙarshen wannan wasiƙa sai naga an ce min imla'i shehi wato yana da wahala a ce shehu ya kira kan shi shehu a wannan imla'i ne shehu yana waɗi ne shehu kamar da aka saba shehu ali sisa yana rubutawa to yana cikin abubuwan da shehu yi imla'i yasa yana waɗi yana rubutawa ne idan shi mai rubutawa saboda ganin girman shehu in shehu ya ce ka rubuta ibrahim shi sai sanya shehu ibrahim kenan shi ne abin fahimta ila ka fatil ahbabi tijani na haisu ma kabanu wannan wasiƙa ce zuwa baki ɗayan masoya tijanawa haisu ma kabanu ko a ina suka kasance ko ina suka zama na addinin da suke khususan man shamma minhum ra'iya ta natiqati balantana ma waɗanda suka sinsini kamshin hakika waɗanda suka khususan a keɓance wanda aka yi wannan wasikar ta yi nuwa musamman cikin ta janawa wanda suka tarbiya wanda suka sansani kamshi na hakika hakika ta gaskiya ba hakika ta jabo wanda ake yadawa yanzu akwai hakika ta hakika yawwa wadda ita ko abin nema ce wa khususan ala tiba batin ya ce musamman kuma cikin waɗannan su ma ana keɓanta koko musamman mutanen garin da ake kira Beba Bafin hafizahumullahu wa ra'ahum Allah ya kiyaye su Allah ya tsare su ya kiyaye su shi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina muku sallama ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mujibu abinda wannan wasiƙar ta kumsa shine ya ilamukum bi anni usikum sanar da ku cewa ni kam ina yi muku wasiya wa usi nafsi ina yi maka yana wasiya bi takwallahi da jin tsoron Allah fi sirri a boye wal anayati da bayyane wal ishtighali da kuma shagaltuwa billahi da Allah bi rafatu kulli ma siwahu da karkaɗe duk wani abin da ba shi ba kalban wa qaliban a zuciya da a jiki wa hafiza wato zahiri da baɗin kenan kawai ya kasance kawai Allah ne abin nihin mu baki da wa hifzil wajibati ash-shar'iyya da kuma ina muku wasiha amsa kiyaye wajibai na shari'a abinda shari'a ta wajibta mu shi ma mu kiyaye su wala wala tudayyi'u huquqar rabbi kuma kar ku tozartar da haƙoƙi na ubangiji wa jalla Allah min an yukhalla min an yukhilla al-'abdu bi haqqihi kai Allah ya girmama ya girma da a ce wani bawa wai zai wofintar da haƙƙinsa ka rasa haƙƙin da za ka yi watsi da shi sai haƙƙin Allah ce kai Allah ya wuce amai haka wa khususan yace musamman as-salawatil khamsi sallolin na guda biyar na farin lawan aka sani musamman cikin haƙoƙin da ya kamata a waje ba a kiyaye wannan wannan salloli guda biyar bi mura'ati shurutiha da kiyaye sharuɗanta fi auqatiya a cikin lokutanta wannan salo a cikin lokutan su kenan fil jama'ati a cikin jama'a wal awradul lazimati da kuma wato awrad wanda suke lazimammu dan su wuridi akwai lazimi wanda wato ne ke tilasta a karanta wanda aka dauki alƙawarin karanta shi da kuma wanda yake ba tilasta ba to musamman wanda suke tilasta sai tariqati na tariqati janiya wa ta'akkadatil wazifatu musamman shi wace wazifa tana karfafuwa a cikin su suma wa sharquha sharadin wazifa aljama'a cikin jama'a fa man fa'ala hadi nafsi ma imkanin jama'ati lam takfi wanda aikata ta shi kadai tare da cewa yana da ikon yi cikin jama'a to wannan bata isan masa ba wa biha qiwamu tijaniyati lilmar'i kuma tsayuwar tijaniya tana nan ga wazifa ga rike wazifa ga mutum tijjaniya mutum tana nan inda mutum ya kiyaye yadda mutum ya kiyaye wazifar shi faman lam ya hafaz ma zukira wanda bai kiyaye abin da aka ambata ba ne sai tijjaniyan to shi ba tijjani bane wa idza lam yashum ra'ihat al-faqr wa tasawuf wa idan ana yace wa idan lam lam yushamma ra'ihat al-faqr wa tasawuf kenan wanda ba watijani ba wannan shi ne masin sai ne kamshin kasancewa shi almajiri ba na shi tijani kuma kasancewa shi sufi ne shi shi ne fakarun nan fukara uka fukara yi kamin da anan su zama ya damshe tijani Allah ta'ala talakawan ka talakawa na ne to irin wannan talautin na Allah bukatuwa zuwa ga Allah shi ne yake ni ba wani talauci ba daban to kenan wanda ya yi wasa da ana nin wanda ya yi wasa da ɗarikan tijjaniya to shi kai tsammanin ma wai ya shaki wani abu na tasawuf ya ga sanin Allah kai da ma ɗarika ma baka baka rike ba to kai ina kai na sanin Allah kuma to ba kiyaye wannan wa usi kulla man shammara ihata tauhidil khas sannan shi ce ina yi wa dukkan wanda ya sinsini kamshi na kadaita Allah wanda yake yake bantacce ina yi mai wasiya wannan akwai tauhidul amma ko ku al'am akwai tauhidi na amma ko ku gama garin tauhidi wanda dukan musulmi wajibi ne san shi na sanin sifofin Allah abin da ya wajaba ga Allah abin da baya wajaba abin da yake koruwa a cikin ajiyar ko na ana cewa babu abin da ya wajaba ga Allah abin da yake ja'izi a cikin ajiyar Allah ko cikin abin da ke korarre dukan dai mutum ya san Allah tabaraka wa ta'ala daidai gurgudu wannan irin wanda ake karanta farkon kawaidi misali to wannan shine tauhidi wanda ke amna na ama ga magari kenan to shewa yace ina yi wanda suke sinsini kamshi na tauhidi shi ko ke bantacce na sanin Allah bi idamati samti da su dawwama yin shiru ba su dawwama yin shiru wal itizali min majalisil jama'atil awam da kuma kawara cewa mazamunai na jama'a wanda suke gama gari amawa allati lam tajtami' li ta'ati Allah ta'ala wanda su amma wannan haduwar da suka yi taron nan da suke zaman da suke ba su haɗu bane ba dan bin Allah in abu ne taro ne na abin Allah to kamar wannan ku kasance tare da kowa abun ba haka ba taruwa na amawa wanda ba su san Allah ba ba san inda abin da ya dace da su ba kawai kai ma ka sule abokan zaman ka to ka kiyaye in shewaci kare kawai ce musu wannan la siyama takallum fi tauhidi wal asrar amamu barantana ma wai kai kana zama da wanda mutanen amawa kuma kana magana ta tauhidi da sirrika gaban su wannan na abu abin kawai cewa ne wa alamu ku sani anna kashfal asrar rububiyyati bayan al-mahjubina ashaddu inda Allah min al-haram cewa yayi sirrika na ubangiji tsakanin wanda suke mahjubai wanda ba kashfai ba wanda Allah bai musu ba su yi usuli ba to wannan ce wace shi ne mafi tsanani a wurin Allah daga aikata haram ma ka zo kana bayyana wa sirrika na Allah da ya da wanda Allah ya sanar da kai kana bayyana ma wanda ba ma'abuta abun ba to wannan shi ne mafi tsanani daga aikata haram a shi wace gaba da ya kawo ya kawo ayata Qur'ani ce da karka Allah kun fi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana lillahi wal yawmil akhir ai uswatun kyakkyawan koyi ya kasance gare ku hakika ya kasance gare ku a cikin ma'aikin Allah siya da mutane ta bata gare shi amma wannan liman kana rajullahi wa yawmal akhir da dukkan wanda ya kasance yana kaunar Allah kuma da ranar karshe duk wanda yake nihin Allah duk wanda yake so yake son alheri na ubangiji duk wanda Allah yake nihin shi cikin lamarinsa to ga yanda ya kamata yi yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah tabaraka ta'ala wafi shekhi kuma tijani sannan shehu ce irin wannan kikyan koyin ya tabbata a gare ku a cikin shehun ku shehu shehu tijani Allah ta anhu ku dai sirru fa in ba ba abu shehu ce bayan bayan koyin zafi ga manzo Allah sallallahu to haka ya ga ga inda ya wajaba kuma ku koyi ku koyi da shehun ku fa inna kana katuman da sirri domin shi shehu tijani ya kasance mai yawan boye boye sirri wa kana yunshiru kasiran ya kasance sau da yawa yana karanta wannan waƙen yana cewa asirru indi fi baitin lahu ghalaqun ba'at mafatihu wal babu maqbulu la yaktumu sirra illa kullu zi sikatin wasirru inda li'amin nasi mabduru sai ce asirru kaga shi sirri indi a wurina fi baitin yana nan cikin wani ɗaki da hu ghalaqun wanda shi ɗakin nan yana da wani kulli a kulle yake wato yana da wani makulli wanda yake an kulle da aka kulle da'at mafatihu mabudayen nasa da'at sun bace shikenan ba sai da buri za za a daga abu ne wato sun bace ma mabudayen wala babu makfuri shi ko kowan tana a kulle ba wai bude aka yi sannan mabudayen suka suka bace a'a an rike dakin dakin yana kulle kuma budayen sun zo sun bace sai wace ai la yaktumu sirra illa kullu bi sakati ba kowa ne ba ba kowa ke boye sirri ba sai dukkan mutum da ke ma'abucin amintuwa wato amintacce daga cikin mutane shine kawai ke ke boye sirri wa sirru kaga shi sirri inda li'amin nasi mafdulu abun basarwa ne abun badawa ne a wajen mutanen banza sai wajen mutanen banza kawai kowane sirri ta dama a wannan alama ce ta mutumin kenan mai wannan ɗabi'a ba mutumin kirki bane ba kawai sirri kawai da ka zo kawai sirri shi sirri wasu na shi sirri boye dan me za a bayyana shi wai gudu kuma har yau shi yana cewa rilata anu sudurul ahrari quburul asrar yaraza na ƴaƴa wanda ba bayu ba kaburbura ne na asirrai yayi kaburbura ne kai ka ce kawai an an daga in aka daga abinda aka daga kabari aka sanya a ciki wa zai san abin da ke ciki wa zai gana abin da ke ciki to haka kira za su na mutane da suke ɗaya wanda suka suke mutane da suka tantance a ce musu ɗaya ba bayi ba yawa hatta shawita ya ta ce wannan abin da shawita ya yi rikin Allah ta'anu sannan shawita ya sanar da ta'anu ya ci gaba da faɗa mana a cikin wannan wasiƙa ce hatta inna lakum في هذا الأبد الحقيري كاتبه في ذلك أسوة yace har ma ya kasance a gare ku a cikin wannan bawan yana nin kansa alhakiri yace yace ma kansa yace wannan bawan wulakantacce ina kaskanta da kanshi ka ji jiki mai rubuta wannan wasiƙa a fi zalika a cikin boyen asirai uswatun wa uswatan tun an ina ta wato kyakkyawan koyi kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku a cikin shi kan shi kuke ce muku a cikin wannan bawan da mai rubuta muku wannan wasiƙa shi yace fa inna hadha ilma sai dai wannan ilimin kana indi munzu muddatin tawilatin ya kasance a wurina tun wani lokaci mai tsawo amma wa ma sami amini ahadun ma ya dullu ala anna indiya ilman khasa ba wani mutum ɗaya da ya taɓa shi da gare ni abin da ke nuni cewa ni ina da wani ilimi wanda ke wanda ke kebantace min sa'ir ahbabi daga ba wannan ba wanda ya ji daga baki ɗayan masoyana wajirani da makwabtana hatta a ta'amur laha sai da lamarin Allah ya zo ta alamar sarki har sai da umarnin Allah ya zo Allah ya izini mutane su sani a tarbiyyanta da mutane sannan mutane wa Ahmadu wa shukuru ina yi mai godiya ina yaban ina ina yabo ina godiya gare shi ala zalika afsa wannan fa nahnu sadatul malamitiya sai wace mu ina nihin jago ko mu jagoroni ne na malamitiya su malamitiya bayan Allah ne suke ke bandasin bayan Allah waliyan Allah wanda su suke cikin jama'a baka sanin ma abin da suke ciki wato mutane ne cike suke da asirai mutane ne makusanta Allah tabaraka ta'ala amma sun sade da bayan Allah baka ma san baka taba tsammanin wannan shine inda ka zaka san matsayayensu ba ka taɓa sanin zaman zai baka mamaki za su yi ma'amala da mutane cikin dukkan yanayi kamar da yadda za a ƙara bayyana gaba to su ne malamciya shi ce mu jagorin malamciya ne shanu na sitirul makamat mu yadda lamarin mu yake shine ɓoye makamomi makamai wasar kul karamati da kuma barin karamomi nuna karama a kullu zai hirfatin fi hirfati dukkan wani ma'abucin wata sana'a yana cikin sana'a shi kawai kowa mai sa abutun sana'a yana ce mai kira mai saka mai wani duk kowa yana cikin sana'a shi wa kullu zi shughulin fi shughuli dukan ma abucin wani aiki yana cikin aikin sa la nadda da'awa ba ma sa muna da'awan yi wata da'awa muna kirarin muna raya cewa mu mu kaza ne wala maziyatan ba ma da'awan wani matsayi wata daraja wala khususiyatan ba ma da'awan wata khususiya wani kebantaccen lamari a kawunan mu wala na hatan mu bi kharkil awaidi ba ma kulawa da keta al'adu wani ikhbari bil kushufi da kuma ba da labari da wani kashe fufuka kashafi kashafi abinda Allah ya yi mana maka gani ba mu damu da mu taida mutane ai ni kaza ne ai an mana kaza ai na ga wuri ka an mun kaza mun kaza da anna zalika haidur rijali ce wace don wannan shi tace haira ta maza ai to ta haira ta mata al'ada ce haka Allah ya nake su ba matsala bane ba amma matsala inda suke ce wai namiji na haira ka san ko abu yayi muni sosai to wannan bayyanar da asirai nuna karama haira ce ta mazaji ne shi Ibrahim ya ta da annal mu'tabira indana da annal mu'tabara indana al-kashf nurani la zulmani domin mu abin lura a wajen mu in shi ita shine kashafi na haske ba kashafi na duhu ba fa'ayatuna fi ƙulubina mu ayoyinmu karamominmu suna a cikin zukatanmu kama anna ayati gairi na fi lafak kama yadda ayoyin waninmu suke a cikin sasanni wani annana warasatun muhammadiyun domin kuma mu magada ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam magada ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam walwarisun muhammadi shi ko magadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayat ayatu fi qalbi ay ayatu alama su tana cikin zuciyar shi waya an yakuna fi nafasi fi kulli nafasi shine mutum ya kasance a cikin dukkan lumfashi ya zadu ilman yana karuwa ta ilimi wa halan da hali wa zauqan da zauqi kama ushira ilayhi fi qawli ta'ala kamar yadda aka yi nuni zuwa gare shi a cikin faɗa alamar rukun kisar sarki da ya ce sanurihi mu aya jina shi lafa kai siyan fusim a sannan za mu gwada musu ayoyinmu a cikin sasani da cikin kawunansu wa alamu ku yi sani anni bari'un min kulli majzubin da bai sadauki shi ce ku sani cewa ni kubatacce ne daga dukkan wani majzubi wanda bai suluki ba dukkan wanda zai nuna shi ya san Allah amma ba ruwan shi da shari'an Allah a dukkan wanda yake yayi wasuli amma ba ruwan shi da ladabi wa amma takallumu qabla al-izni amma magana cikin sha'anin ma'arifa kenan gabanin izini fa halakun mubinun to halaka ce wanda suke mabayyana ya dullu ala kadhibi da'awa sahibi kuma wanda take nuni zuwa ƙaryan ma'abucin wannan da'awan li'anna al-abda domin shi bawa in ma an ya shahada in ma an yi shahida al-haka ne wahadahu fala kalama lahu ko dai ya kasance yana ganin alhaƙo Allah wanda ke shine gaskiya shi kadai yake gani fala kalama lahu to wannan bai da magana wala isharata li fana'i kun babu wani nuni zuwa fana'insa wa in ma an ya shahada na khalaqa ko kuwa ya kasance shi yana ganin halittu ne fa huwa mukallafun shar'an to shi a shari'a wannan mukallafi ne abin dora ma nauyi ne na shari'a wa ghairi hadaini al-mashhudaini batil to kuma bayan waɗannan ababen ganin abin ƙarya ne ba gaskiya bane ba walo zanna sahibu annahu batinu ko da ma abutin shi ya zuci cewa shi wai batini ne wal batinu la yakunu zahiran ai shi batini bai kasancewa zahiri balle a bayyana shi ko batini kullum batini ne yawa wa an shadu hakan nan masana Allah sai ce mace sun yi wani wake da yake cewa من سار الروح أو سر مؤتمدا لم مؤتمدا لم يأمنه على الأسرار ما عاشا من سار الروح وندا هو باين الله نن سكاي يي asiri da shi suka yi mai magana ta sirri sha sirra sai je ya watsa sirrin nan ya daidaita shi mu'tamidan a mu'tamidan yana dogaro bisa kan wani abu ne kenan koko mota amiran da yana ni da gangan ne je wannan abu to wannan wanda yake wanda ya haka lam ya amanu lam ya amanu alal asrar to ba za su ƙara amince musu ba akan asirai ma asha matukar yana rayu ba za su ƙara sanin da shi ba an san dan sanar da wani abu kai je kai bayyana to shikenan kai kayan ke kanka wa ayyu majdudin yatakallamu la yanalu al-mazida minni shi yace duk majzubin da ya saki yake magana a cikin sanin Allah yana faɗin wani abubuwan da suke zo mai yace la yana mazida ba zai samu ƙari ba mai ni da gare ni la'anni la fa'inuhu domin ni ba na taimaka shi alama ce ta lahi ta'ala a sa saba ma Allah madaukakin sarki wa tabiru fi sha'ani ba'dihim fi man taqaddamakum min man manatuhu min al-kalami ba'da ma rabaituhu kulura sai wace kulura a cikin lamarin sashen su irin masu wanda suka kace majzubi masu bayyana sirri shi man takaddama kuma cikin wanda suka zo suka zo gaban ku wanda suka rigaye ku wanda cikin man mana'atuhu min al-kalami wanda na hana shi da yayi magana ba da ma rafaitu bayan nayi mai tarbiya wata ma da sai ya zarce alama manatu wa abin da hana shi lihawan saboda lihawan mutaban saboda wani san zuciya wanda ke abin biya wa qatatu madadi sai na yanke madadina falam yantafi sai kasance bai anwanu ba da abin da ya sani wa halaka ya halaka wa halaka man sami'a minhu kuma wanda ya saurara daga bakin shi ma wanda ya bi shi shi ma ya halaka fahum aswa halan fahum aswa halan sune mafi munin hali da'iman har kullun wa asfala maqaman kuma sune mafi mafi kaskantaccen makami zahirin wa batinin zahiri da batini wal iyaz billah والسعيد موعظ بغيره cewa yayi iktibasi da wannan hadisi na maki sallallahu alaihi yake cewa shi mai arziki shine wanda ya wa'azantu da wannan sa eh inda ka gani ko gani ga wani ya isa wani tsoron Allah kenan yawa wa hubu zuhuri cewa yace in ko mutum yana yi ne dan wai ya bayyana a san shi to wa hubu zuhuri san bayyana ha yabna'u zuhuri yana hana zubayyana wana walillahi alhamdu abdul hadaratul ilahiyyati ce yace ni ko ina yi ma Allah godiya ba alfahari bane ba yace ni bawan halara ne ta Allah lam yastariqni ghayruha wani ta bai bautar da ni ba wani ba wanda nake bawa gare shi la uridu minkum jaza'an wala shukura ba na nihin in samu wani sakamako daga wurin ku ko wata godiya ku a lakin sai dai kawai a yawa ajri ni ladata an takunu lillahi billahi ku kasance na Allah ne da Allah min gairi iltifatin ila hawa ba tare da waiwaye ba zuwa wani bin son zuciya wannan magana ce ya kamata mu lura da ita da kirjo to muna son shehu shehu ya nuna mana alheri ko ko to shehu abin da ya sanya mu na alherin nan mun ji daɗi me ya kamata mu saka mai da shi shehu ce shi saka mashi na wurin Allah Allah ya sani in muna da wani lada da zamu bashi mu abin da zamu iyawa abin da zamu in muka yi kan mun bashi wa lada shine ce mu kasance na Allah dan da Allah dan Allah ba tare da waiwaye ba zuwa san zuciya dan abin da ke san zuciya ne dan Allah kawai kai watsi da shi in kana so ka zama na shehu in kana so wai kai ka nuna kai na shehu ne ka gode abin da shehu ya alherin da shehu ya ma to kai watsi da san zuciya ya guri ba ga abin da ke gudana a cikin mu suka je mutum ko ana ta irin wasu maganganu alhaji ga maganin da shehu ga abin da shehu ke nihi gare mu da ku riba tun farkon wasiƙan nan abin da shehu ya ce mu kar abin da yake za mu karfafa na farko abin da ke wajibi na ibada zuwa wasifa duk abin da ke wajibin nan makarwa kimna in ba ka san in ba ka in ba ka wasifan nan cikin jama'a kamar da kamar da yake to kai kaka yi tsammanin kai ka san wani amma a wurin Allah kaka balle ka ce kai almajiri shehu ne ka arifi to wannan kuma mu kasance na Allah wai mu bi Allah abin da yake Allah ya haramtawa to mu haramta shi eh abin da Allah ya haramta mu kaurace masa ba namu bane har ka yiwo mutum na cewa wai ana biya abin da wasu masu waƙe suke cewa ko me ma ko ko me ko ƙarya muke a bar mu da barhamu ko ƙarya muke a bar mu da barhamu to mina ina barhamu ina ƙarya to kun shi abin da barhamu ke so ka kasance na Allah ƙaryan nan fa mutum magadaci ko ba nesa da munafiki ke ba saboda alamun munafikin nan kamar da cikin hadisi guda uku in yi zance karya aka ba shi amana ya ci amana in yi wa in aka aminta da shi za a hadasa kazaba wa za utu mina khana wa za me cikin uku ayatul malik salasu yawa in yayi zance za a hadasa kazaba sai yi karya yawa wai za tu mina ko in aka bashi amana amana khana sai sai sai hayin shi yana cikin na uku wannan to wannan kowanne ne a cikin ukun nan in ka ɗauka sai gani kamar duka ukun ne saboda wanda zai yin ƙarya zai iya yin ha'inci daman ha'incin ai ƙarya ce za ka mutu abinda ba zai ka ka ha'inci shi kenan ko shi wanda zai ha'inta zai yi ƙarya kenan to ka gani to wannan kai kana so ka kana so kai ka ce kai na shehu ne amma kana irin wannan ayyukan da shehu ya kubuta da su ya ce in kai kana so ka zama na shiga inda zaki to gaskiya kamata mu lura mu shehu shine abun koyin mu abin da shehu ke wadi shine ya kamata mu yi aiki da shi ba abin da ko kowannen mu ya tashi ba wani ma kawai kaji waka ne ta burge ka kawai tana da zaki sai ka ɗauka kuma kawai ka ɗauka kai ka ce wai abin da duk abin da ke hudi gaskiya ne shi ko ya kamata mu lura ɗan uwan wani ɗan uwan mu yayi wake ya kamata mu san ɗan uwan mu ne mutum zai iya yin gaskiya zai hudin gaskiya zai iya yin abin da ba gaskiya ba suke to kar abin da ke ba gaskiya ba maimakon mu ɗauka muna ɗaya shi muna maimaitawa har muna alfahari shi kamata yi mu yi mai nasiya muna iya mai nasiya ko ko kamar karamin abin da ya kamata ya waje ba kan mutum ya yi cikin mara aminkum munkaran fali yughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin da ke marasa kyau ne annabi sun ce to mutum ya canza shi da hannun shi ya nemi sai fa bi lisanihi in bai ya canza da hannun shi to canza da harshen shi yayi magana a kai wa lam sai fa bi kalbi in ko ya kasa to ya canza shi da da da zuciya shine mutum ya kyamaci wannan abu mara kyau to abin da za mu yi a nan wurin ko in ba mu yi musu nasiha yan uwan namu mu kyamaci abin da suke yi ba wai mu rika daidaitawa mu muna ma ƙara maimaita muna ƙara rura wuta wuta wannan takariya ta abu da suka yawa wa ta'diru qabla da izini hawa mutaba'un wa nafsun wa nafsu khabisatun sai yace shi ko mutum ya rika magana cikin marifa gabanin a yi mai izini wannan kawai bin san zuciya ne hawan muttaba'un wani san zuciya ne wanda ke ake ci kawai eh magana kenan kai kai magana cikin ma'rifa kana ta nuna kai sai ka san Allah ka san da kawai wai bin san zuciya ne ba kai ba ba bin Allah kake a wannan abin da kake faɗi ba sai ya ce wa nafsu khabisatu ita rai ita nafsuwa mummuna ce inna nafsa al'amaratun bisu ita ko wannan nafsun nan wadda take mummuna me ya kamata a mata sai shi kawo aya ce qur'ani ya ya faɗa mai yace fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dalikum khairun lakum inda barikum to ku tuba zuwa makagen ku shine Allah faqtulu anfusakum ku kashe wannan nafsun taku kowa ya kashe nafsun shi zalikum khairun lakum inda barikum wannan nafsu mai sanya ka bin san zuciya san zuciyarka da ganin kanka da ganin ka isa da ganin kai ne kai ne wannan a kashe wannan kai ne kai ne da bin san zuciya duka wannan mummunan sharrin da nafsu da take dura ma don saboda nafsun nan kamar da shi ce mummuna ce ya zo cikin hadisi na cewa a da a duwika da suka da cibiyar jambeka mafi adawan makiyanka mafi kiyayyen makiyanka shine wannan nafsun kawai da take tsakanin haƙarƙarinka kawai tarayya ma abu marasa kyau ina ma mai kyau ne kawai ka yi aikata kawai abin da wannan sai an kashe wannan nafsun wa as'alullaha an ya'khudha bi majami qulubina ila akmali ma'rifatihi sai yace ina roƙon Allah ya Allah ya yi riko da matattarin zukatanmu zuwa mafi cikan ma'arifansa wa ya tawallana wa ya tawallakum Allah ya jibinci lamarin mu ya jibinci lamarin ku wa huwa ya tawalla salihin Allah shine wanda ke jibintar lamarin salihai wa salam amin Allah ta bata gare ku min imla'i shekhi Ibrahim bin Haji Abdullahi Atijani wanda ga imla'i ne na shehu ibrahim ya sirlata anu ɗan alhaji abdullahi a tijani radiyallahu anhu ba tijani Allah ta tabbata gare shi wanda aka yi an yi wannan bi kusa garin kusi a alif wata tumiya wata tsawa da arba'in shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara hijiriya a hijiriya kenan. Na'am. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله